بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد cikin wannan masallaci a irin wannan rana da muke gabatar da karatu cikin wannan littafi na akhlaqul mustafa wato kyawawan zababbun ɗabi'u wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da su to karatun da muka yi na wancan sati mun tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni da sadar da zumunci da kuma kwadaitarwa wajen gaggawan wato biya ko kuma ba da warware hawa'ijil musulmina al'amurori na musulmai bukatunsu da kuma shigar da farin ciki a zukatan muminai. To yau za mu tashi kan sabon karatu wannan shine darasi na takwas. Malam ya ce wa ya amuru bi ziyaratul ikhwan was salihin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni bi ziyaratul ikhwan wajen ziyaran yan uwa. Was salihin da mutane na gari. To kage shi ma wannan ɗabi'a yana so ya zamanto yayi nisa daga gare mu. ziyartar ‘yan uwa da kuma mutane na gari, to sai Allah ya kawo mana gudunmawa ta wannan wasa'il wato irin waɗannan wayoyi inda aƙalla za ka kira ku gaisa. To amma dai a samu dai ka ziyarci ‘yan uwa ɗin wannan ba ƙaramin al'amari ba ne wato umarni ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sannan yana umarta bi ikramin za'iri. wato da girmama shi bakon da ya zo maka shi wanda ya maka ziyaran ya zo ya zo maka ziyaran na sadar da zumunci to kai da aka zo maka umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kanka girmama shi mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi duk wanda ya imani da Allah da rana na karshe to ya girmama wanda ya zo mishi wanda ya kawo masa ziyara wa ya amuru yana umarni bi talaqatil wajhi da sake fuska duk wannan fa a duniyar musulunci ne ake so a ga wannan a tsakaninmu yana umarni mutum ya kasance mai sake fuska domin kai kana da sake fuska to nan ne jama'a za su zo wajenka kada ya kasance mai yimke fuska mai ɗaura fuska mun gane ko allah maɗaukin sarki ya saukar da aya lokacin da wani makaho ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da jigajigan kafirai yana kiransu zuwa ga musulunci shi kuma wannan makaho ne bai san halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake a ciki ba sai ya zo ya same shi yana sallama kan cewa wato yana so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna bacin ransa a kai to shine Allah ya saukar da surata abasa abasa wata walla mun gane ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wannan ayoyi din to annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya yanke fuska ya juya baya an ja a hul'a'ama domin makaho ya zo mishi to wannan ayoyi guda biyu da aka saukar aka saukar akan halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsakaninsa da wannan makaho ya tayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato da hankali daga baya in wannan makaho ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake shimfiɗa masa mayafinsa ya zauna a kai ya ce a dalilin ka ne fa Allah ya aibace ni to a haka ma ba a ce ba a tafi magana aka yi da annabi directly aka ce a basta a'a ba faɗi ba faɗa ma na baka ba sai kawai aka faɗe shi a sigan kamar wani ne yake wannan laifi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni bi talaqatul wajhi wa tibil kalami yana umarni bi tibil kalam kyakkyawan zance in mutum zai buɗi baki to ya san menene zai faɗa mun gane ko shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi duk wanda ya kasance zai yi magana to falyakul khairan aw liyasmut in dai za ka buɗi bakinka ka yi magana to ka faɗi alkhairi in ko ba alkhairi za ka faɗa maka yi shiru ba wanda ya matsa bakinka ya ce dole sai ka faɗi wannan magana saboda haka duk wanda zai yi magana magana na alkhairi kuma duk mun san shi magana wanda ba ta da daɗi kowa ya sani mun gane ko to sai ka auna kafin ka yi maganan ka auna me zan faɗa menene in na faɗan nan me za ta jawo wannan magana me za ta jawo ga shi wanda na faɗa masa wannan magana ɗin zai ji daɗi gaskiya ne tukuna ma na farko magana inda za so auna ta kenan gaskiya ce wannan magana da nake so na yi wannan kalamai da zan yi gaskiya ne in gaskiya ne yaya za ta samu wanda na faɗa masa to dole ne musulmi ya kiyaye wannan wato ya kiyaye wannan harce ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana dukkanin yini sai sai sai wannan gaba na harce ya fito ya kirayi sauran gaɓaɓuwan jiki gaba ɗaya na cewa ka kiyaye mu ka kiyaye mu aka tambaya na sallallahu sallam game da harce cewa hal ya kubbin nasu ala wujuhihim fi nari jahannama illa hasa'id alsinatihim babu abin da yake kai mutane cikin wutan jahannama a je a zuba su a ciki face abin da harcen nan ya girbo musu saboda haka ya yi umarni da ɗibil kalami wal musafahati da kuma haƙuri a tsakani mun gane ko wal musafaha haƙuri wannan haƙurin da ake faɗi a nan shine ka yi haƙuri a kan shi wanda ya maka laifin ma bai san laifi ba ne ya aibanta ka ya maka laifi to ka kau da kai wannan shi ake kira kau da kai musafaha kau da kai ya yi laifin halama bai san wannan ya kai ga laifi ba tunda bai san ya kai ga laifi ba kai kada ka bari ma ya san laifin ya yi kau da kau da kai akan wannan Allah yana cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau kunta faddan galizal qalbi lam fabbu min hawlika da a ce ka kasance fazzan mai kaushin hali mai faɗa galizar kalbi mai kaushin hali dan fabbu min haulika waɗannan jama'a na sahabai da ba su taru gare ka ba saboda haka fa'afu ka yi rangwame anhum daga abin da suka yi wasfa ka kau da kai daga duk jafa'in da za su maka kada ka kudura aniyan cewa duk abin da aka yi min sai na rama mun gane wannan ba halin ba halin kwarai bane a same ka kana mai haƙuri kana mai kau da kai bisa abin da aka yi wato wannan kau da kai kamar yadda muke faɗa laifi ne aka yi maka shi mai laifin ma bai san laifi ne ya yi maka ba to sai ka kau da kai ba sai ka faɗa masa cewa abin da ka yi min ɗin nan ma fa laifi ba ne domin wani kuma kana faɗa masa wannan shi kuma ka sa shi a cikin wato wani yanayi yanda ba zai ji daɗi ba kai kuma an ce ka dinga shigar da farin ciki ga zukatan muminai mun fahimci wannan ko wal musafat wa ya'muru annabi sallallahu alaihi yana umarni bi talabil jalis salih in zaka nemi abokin zama ka nemi abokin zama na duk abokananka ka yi screening wayanne ne na gari su zaka jawo jikinka waɗanda ba na gari ba kuma dole abokanka ne to ka san a wane yanayi za ka yi abota da su shi yasa laraba suna cewa adal mar'i la tas'al fas'al qarinuhu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtabi a game da mutum in za ka yi tambaya to kada ka damu da cewa wane wane ne a'a fas'al qarinuhu je ka nemi waye abokin zaman shi da waye ke mu'amala domin fa kulle ƙarinin kowane abokin mu'amala bil muƙarin yana mu'amala ne yana koyi ne da wanda yake mu'amala da shi to duk wani hulɗa da za ka yi ka san da waye za ka yi hulɗan nan ka yi sikirinin ɗin shi mai ce maka zo mu je mu yi abu kaza shi ɗin waye meye gaskiyan shi waye zan nema ya tabbatar min da gaskiyan shi in ka samu wannan shaida to sai ka so mu kulla duk mu'amala da za ku yi mu'amalan nan na kasuwanci ne mu'amalan nan na abota ne mu'amalan nan na tafiya ne mu'amalan nan na zamantakewa ne duk sai ka san waɗannan mutum yakan iya barin anguwansu saboda anguwan tana da problem kaza zai bar wannan anguwa ya je anguwan mutanen kirki ya je can ya zauna to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wato da neman aboki na gari wajen zama wa mujanabatil jalisi su sannan kuma ya yi umarni kan nisantan aljalisu su wato abokin zama amma mummuna mai mummunan hali wanda shi duk inda yake nemo ina fitina take saboda me idan aka zo za a haɗa da kai kafin a ce an je an tantance kai baka ciki to wannan ka riga ka sha wahala saboda haka ka san da wane ne za ka yi mu'amala ko ma wace irin mu'amala ne yau domin daga wannan abokin mu'amalanka daga nan za a gane kai ɗin waye wato inda za a samu shaida kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya amur yana umarni bikitmani sirri da ɓoye sirrirrika yau duk abin da yake sirri ne to ka bar shi a sirrin nashi babu wanda ya ce maka sai ka bankaɗo shi in zai fito fili lokacin da zai fito ma baka sani ba mun gane ko to yana umarni da ɓoye sirri duk wannan kasan abu ne na sirri kai ka san wannan in ka bayyana shi zai munana wannan wanda ka bayyana a kan shi to kada ka soma zuwa masa ka bar shi a sirrinsa sai dai akwai abubuwa wanda suke in an tambaye ka game da wani to akwai abubuwan da shari'a ta yaddar maka ka faɗa game da shi kamar zan yi kasuwanci da wani hin zan tambaye ka ya halin wanan nan to a wannan lokacin ɓoye sirrinsa kuma ba halal ne a wajenka ba za ka bayyana min eh wannan nan mutumin kirki ne mai amana ne mai kaza ne mai kaza ne a'a wannan nan duk wani mu'amala da za ka yi ka yi da shi amma banda mu'amala na kuɗi ka faɗa ma wanda ya tambaye ka saboda ne ana so a ƙulla wani al'amari ne mai girma wanda in ka ɓoye zai cutu garin cutuwan shi kai ma za ka cutu za ka zo ka shiga ciki na shine wa ya'muru bi kitmani sirri wa yumnaqu ay wa yumnaqu al-julusi ala turaqati annabi sallallahu alaihi yayi hani da zama akan hanyoyi ya kasance wajen zaman ku kan hanyar wucewan jama'a ne duk abubuwa ne na sirri hakan nan wuraren musamman wannan julus ala turaqatin nan hakan nan wuraren da ake son sirri a wajensu shi ma kada ka je ka sa kanka ka ce sai ka zauna musamman irin wuraren sai da maganin nuwa wanda mutane suke shafo to bai dace ba ka je ka zauna a wajen saboda ne idan mai sai magani ya zo zai faɗi abin da yake sirri ne a wajen shi kai kuma za ka ji wannan shi yasa na cikin ethic na masu harkan lafiya ɓoye duk wani abin da yake sirri cuta na mutum ba za a fito abin ai wane yana da abu kaza a'a to saboda haka nan wajen ba wajen hira ba ne yawa sha ka tafi to saya ka tafi to in kuma za a zauna in yi zamanto dole zaman sai an yi shi akan hanya irin da muke zama a nan wajen maburu nan nan din nan to akwai dokoki mun gane ko shine wa yamna uljulus ala turakati illa li daruratin sai dai inda larura larura ne za ta sa ka zauna a wajen To in ko larura ta sa ka zauna a wajen, fayo ha haƙa ha, to ka ba mu ita kanta hanya haƙƙinta. Mun gane ko? Kaga yaro ya fito daga cikin gida, yadda mashina suke zirga-zirgar nan, to a yi tsawa ya koma. Yana ɗaya daga cikin haƙƙi na hanya. Menene ya faru ga mai tafiya akan hanyar ka ba shi haƙƙinsa. Ita hanya ka ba ta haƙƙinta, mai wucewa a kai ka ba shi haƙƙinsa. menene haƙƙin hanyar ne kan min gabbin basari na daga rufe ido akan abubuwan da mutane suke ya kasance ka zamanto mai neman labarai kullum sai ka fita kan hanya mai ya faruwa ya wucewa ya dawo mun gane ko addinin musulunci wato bai bar komai ba wai ya kasance dole sai an zauna din saboda babu inda za a zauna sannan kuma ayyukan yi sun yi mana karanci aje shi yake kawo zama waje ɗaya ayyukan yi sun yi karanci lokaci ya mana yawa ba ka da inda zaka je ba gona ba komai ba cdd ba sadada dole sai ka fito ka gagara zama ba a cikin iyalan naka sai ka fito waje to in ka fito waje ka sani zama a wajen larura ne na farko sannan kuma in ka zauna ka ba ma ita kanta hanya haƙƙinta na farko shine ka rufe wannan idan naka kan abin da yake wucewa kai bayan mun ce ka rufe ido da hausa muka faɗa ba ana son kuma ka zo ka zauna ka kama ido ka kulle ba bi ma'ana ka saukar da idan ka kada ya kasance komai akan idan ka yake tafiya ko yawwa wa kaful aza da kuma rufe duk wani cuta da ya taso akan hanya kaga ka ba ma hanya haƙinta wajen yawaita kallo da dawamar da kallo waye wuce a wace irin mota ya wuce shi da waye ya wuce wannan duk ba naka bane sannan kuma gusar da kazanta akan hanya din mun gane ko ga wata kusa ce akan hanya to fa duk yana cikin aikace aikacen da za ku ci gaba da yi ya ku masu zama akan hanya warar da salami da kuma jiyo da sallama don mai wucewa shi ya zo yan matafiyi ne zai ce muku assalamu alaikum kada hiran ku har ya ɗauke muku hankalin ku gagara cewa wa alaikum salam ai za ka gani yana faruwa ina kai muku sallama ba za ku ansa ba in ka samu da da mai faɗa ya yi sallama ba ansa ina muku sallama ba za ku ansa ba bi ma'ana wai har kun shagaltu ma ga baki ɗaya to in za zauna kan hanya a san da wannan yawa ka san za ka yi aikin mai da sallama wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawan aiki mun gane ko shine kaga yaro yana zirga zirga kai hana shi a'a ne mashin kai ku daina yawan gudu anan nan cikin jama'a ne shine amru bil ma'ruf wallahi alal munkar da hali daga kuma abin da duk yake abin ki dole sai kun tashi da gaske kun hana ga baki daya wa irshadid dalli ka sani kuma yana karka ku da kukan sa za ku zauna a bakin hanya shiryar da wanda ya bata. Na gidan wane, to dole ne a kan ku tashi ku nuna masa gidan wane yana waje kaza ko kaje waje kaza ko kaje waje kaza. Tun da kun zauna a bakin hanya. Wai gasatul malho da kuma taimakon gajiyayye. motan shi ta ɓaci ne menene to ku kai masa agaji a wannan waje ɗin ya zo yana neman gidan wane sai a yi shiru ai bai mana sallama ba ha to dan bai muku sallama ba sai me ina ce kowa yana bada yana kyauta da abin da ke hannun shi ne to shi sallama ba ta hannun shi ta yaya zai yi muku to ku da bai muku ba fa ku ba ku da abin da za ku yi mishi ba batun ku masa shiru ba ne an yi karatu a nan. In kuna zaune a wannan waje a kan hanya, sai mutum ya zo da buhunsa da wake a ciki, sai ya ajiye ya zo ya same ku a wajen bai yi sallaman ba ya ajiye waken shi, ruwan sama ya zo, sai ya doki wake, ko kuma kun shige kun fake. ruwan sama ya zo ya doki wake da ya dawo ya kuka bar min wake na ruwa ya doka ka ba mu ajiya ne ka san tambayar da za a so ma kenan ka ba mu ajiya ne eh ban ban ba ku ajiya ba ta zo da me ya dame mu da waken ka to in ya kai ku ga shari'a sai kun biya wannan waken saboda me kun zauna akan hanya sai kun biya saboda me wannan ko kaya ne na kuɗi ne ba a tozartar da shi To haka sai ya zo bai muku salama bai ajiye mashin ɗinsa. Kuka tashi kuka tafi, aka zo aka sace mashin sai kun biya. Duk yana cikin waɗannan dokoki ɗin, al'amur wal bil ma'arufi, wannan hayi anil munkar. Ga ƙarshen magana da hani kuma kan mummunan abu. Ƙarshe da yanzu bai yi muku sallaman ba, ina ce ya muna na muku, bai ce muku assalamu alaikum ballantana kuma yadda sallama. Sai zo ya ajiye kayan shi a wannan waje ɗin. ko kuma bai ce muku ma ga ajiya ba sai ya tafi sai ruwa ya zo ruwa ga wake ai mun kare ne to an an muku umarni ku yi hani ga duk abin da zai zamanto mun kare kaji inda tushen shari'an take kenan wa irshadul bali wa igasatul malhu wa husnul kalami da kyakkyawan magana yawa to duk wannan yana cikin waɗanda suka zauna akan hanya abin da za su yi a tsari na zamantakewa na musulunci saboda haka sai mu duba mu ga ta ina ne za mu gyara ta ina ne za mu daidaita ta ina ne za mu kyautata zamantakewa mu wannan kaga dai duk muna karatun nan ba a kawo batun yin sallar azhar la'asar ko sallar asubahi ba ba batun azumi ko zakka ko abin nan amma zan a karatun wanda yake gyara tsakanin mu har mu'amala yawa mu'amala ya za ka zauna da ɗan uwanka to wallahi ko ina ka je in kana da irin wannan mu'amala ɗin kai bayyana wannan mu'amala a duk inda ka je duk da baka nan za ta ina mutumin nan ne zuwa yana kaza za a dinga tuna ka da irin kyawawan mu'amala da ka yi tsakanin jama'a nan da nan za ka ga mutane kuma ana tare da kai wannan yana da muhimmanci kuma za mu tsaya a nan insha Allahu karatu na gaba za mu tashi wa yamna uttanaji in ka samu mutane su biya za a yi ka gana da ɗaya ka bar ɗaya to shine karatun da za mu tashi addinin musulunci ne bar komai ba duka waɗannan hadisai suna nan da yawa akan kowane gaba ɗaya a cikin wannan abin da makaranta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا da bukatu iri iri ya Allah ka biya mana wayannan bukatu na muna alkhairi Allah akwai marasa lafiya cikin ya Allah ka ba su lafiya Allah akwai wanda muke cikin hali daban-daban ya Allah kai ka fi mu sanin bukatun ya Allah ka biya mana ya Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan ƙasa namu ya Allah ka albarkace mu da shugabanni nagari ya Allah ka albarkace mu da shugabanni nagari ya Allah ka albarkace mu da shugabanni nagari ya Allah muna tawassuli da dukkanin ibada da muke yi ya Allah ka zaunar da ƙasar mu ka zaunar da mu lafiya fitintunu da suke tasowa nan da can ya Allah ka warware mana su ya Allah ka kama hannun waɗannan masu fitina ya Allah ka nisanta wannan fitina daga gare mu ya Allah ka nisanta mu daga kowace irin fitina akwai yan uwa da suke wurare daban-daban ya Allah ka amintar da su duk inda suke ya Allah mu ma duk inda zamu shiga ka amintar da mu amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin